بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan jerin gyata mu mai albarka cikin hadisan da muke kira da suna a hadisul akhlaq wannan littafi na Sheikh Abdulrazak Ibn Abdul Musim Al-Badr Ubangiji Allah ya saka mashi da alkhairi wannan shine wato Uh, fitowa ta tara a cikin wannan jiran mai albarka insha Allah. Uh, Idan ba manta ba malamin yana mana tattaunawa game da uh, ka'idoji da falala da kuma umarni da aka yi ma 'ya'ya akan cewa su kyautata ma iyayensu su musu biyayya su musu da'a su daɗaɗa musu magana su kuma faranta musu rai ya tike akan magana akan cewa mafi muhimmancin abin da mutum zai ma iyayensa idan da zai same su ba sa cikin addinin musulunci to ya yi ƙoƙari wajen ganin cewa ta hanyar lallashi da wa'azi da nuni cikin nishaɗi da kuma addu'a da haƙuri ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya dawo da su zuwa addinin musulunci. Zai mu za mu bi shi a inda yake kawo mana tarihin wata ƙadiyya kwatankwacin wannan. Malam ya ce wa an abi Uthman nahdi kala inna Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kala nazalat fiya hadhihi al-ayatu sadu dan abi waqas Allah ya kara masa yadda ya ce a kaina aka saukar da faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul luqman wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Allah ya ce idan iyayenka suka sa ma ƙahon zuƙa akan cewa lalle sai kayi shirka da Allah akan abin da baka sani ba ce to kar kai musu da'a akan yi wa Allah shirka amma duk da haka ka zauna da su zama na kyautatawa qala sa'adu yace kuntu rajulan barran bi ummi na kasance mutum ne da nake ma uwata biyayya falamma aslamtu qalat yayin da na musulunta sai ta ce ya sa'adu kai sa'adu ma hadha ad-din alladhi qad ahdatha wannan wani irin sabon addini ne ka shiga latada'anna dinaka wallahi dole ka bar addinin nan haza wannan addinin naka aula akulu wala ashrabu hatta amuta fayu'ayyirani fatu'ayyirabi wallahi ba zan ci abinci ko in sha ba har sai yunwa da kishirwa sun kashe ni kai kuma ai ta zagin ka a gari a ce ga wanda ya bar mahaifiyarsa ta mutu ya ki barin abin da ba ta so faqala fayuqalu a ce ya katila ummi idan ga ce maka ga mutumin da ya kashe mahaifiyarsa fa qultu ya umma sa'adu ya ce na ce mata ya mahaifiyata la taf'ali don Allah karki haka fa inni la ad'u dini hadha li shay'in wannan addinin ke gana shiga babu abin da zai faru na bashi fa makasat yawman wa laylatan la ta'kul duk da haka wannan dattijuwa ta wuni ta kwana bata ci ba bata sha ba fa asbahat aka wayi gari qad jahidat yunwa ta raunata ta fa makasat yawman akhara wa laylatan wa qad ishtadda jahaduha aka ƙara wayar gari dare yayi bata ci ba ta sake raunata sosai falamma ra'aitu dhalika qultu ni sa'adu da naga haka sai na ce mata ya umma mahaifiyata ta alamina wallahi law kana laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan yace wallahi ki sani inda kina da rai kwaya ɗari su dinga ficewa daga jikinki ɗaya bayan ɗaya ma taraktu dini haza wallahi ba zan ba addini na ba in shay'in ko dan menene fa in shi'iti fa kuli in kina so to ki ci abinci wa in shi'iti fa la ta'kuli in kuma kina so karki ci falamma ra'at zalika akalat da ta ga haka sai ta ci abinci fa nazalat hadhihi al-ayatu sai Allah ya saukar da wannan aya wa in jahadaka Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisi wanda yana yana da isnadi sahihi kuma asalin shi na cikin sahih muslim wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala nazalat fi ayatun min alquran malai saki kawo riwaya wadda take cikin muslim din kenan asali sadu yace wasu ayoyi cikin alqur'ani sun sauka ne a kaina qala yace halafat ummu sa'adin alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidini uwarsa ta yi sha alwashin ba za ta ƙara amsa maganarsa ba ba za ta ƙara amsa gaisuwarsa ba sai ya kafirce ya bar musulunci wala ta'kula wala tashraba tace ba za ta ci ko ta sha ba qalat tace za'amat anna Allah qad wassaka biwalidayka tace to ai an ce a addinin naka ubangiji ya maka horo daga bi iyayenka wa ana ummuk kuma ni mahaifiyarka ce wa ana amurka bi haza saboda ka ina umarninka da kai kaza kai kaza qala sa'adu yace fa makasar salasan aka kwana uku hatta gushiya alaiha min aljihad kwana uku bata ci ba bata sha ba har ta fara suma saboda yunwa da ya kama ta faqama ibnul laha yuqalu lahu umara fasaqaha wani danta mai suna umara ya zo ya bata ruwa a baki faja'alat tad'u ala sa'ad tana ta addu'a tana Allah ka tsine wa sa'ad fa anzalallahu azza wa jalla fil qur'ani hadhihi al-aya shine Allah ya saukar da fadin sa wa wasila al-insana biwallihi isana wa wasila al-insana biwallihi husna ta cikin ankabut da kuma faɗin Allah wa in jahadaka ala an tushrika tushrika bi ta cikin Luqman da kuma zuwa faɗin Allah wa sahihu ma fi dunya ma'rufa al hadith rawahu Muslim a lamba hadisi na 1748 Malam yace halafat ummu halafat ummuhu alla ta'kula wa la tashraba hatta yufarika dina Muhammadin alaihi salatu wassalam kaji dai uwarsa ce ta rantse ta sha alwashin ba za ta ci komai ko ta sha wani abu ba har sai Sa'adu ya bar addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa makasar ala zalika salasta ayyamin bilayaliha haka tai kwana uku wuni da dare ba ci ba sha wa balaga min hal jahadu mablagan aziman ta kai matuƙa wajen rauni da yunwa wa hiya mumtani'atun anil akli wa anil sharab ba ta ci ba ta sha min ajali an tattara an tattarrabnaha ila an yaf'ala ma turidu tana so ta tirsasa ma ɗanta don ya aikata ra'ayinta na kafirci wa qalat tace za'amta anna allaha wasaka bi walidayka wa ana ummuka wa ana amuruka bi hadha ka ce addinin ku ya ce abu iyaye to ni uwarka ce kuma na ce kaman biyayya hadhihi shahadatun minha wa hiya mushrikatun bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min hadihi al-wasiyatu bi birril walidayn Allah ya ce kaga wannan shahada ce daga wannan matar tun bata musulunta ba ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addininsa akwai umarni da yin biyayya ga iyaye faqala ya umma wallahi law kana laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan nafsan ma raja'atu an dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam li shay shine fa ya ga mata cewa ba zai yiwu ba koda tana da rai ɗari su dinga fita ɗaya bayan ɗaya shi ba zai bar musulunci ba sawa'un li hadha al-amr allazi taf'alinahu aw li ayyi amrin akhar ce ko wannan al'amarin ne ko wani abu daban kika yi duk ɗaya ne qala yace fa in shi'iti kuli wa in shi'iti famtani in kina so ki ci abinci in ba ki so ki bar shi amma dai wannan ba zai tasiri wajen da ba addini na ba qala sa'adu yace fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan suka wato yi maka suka sa ma ƙahon zuƙa akan sai kayi shirka to karka bi su akan shirka nan wa hadha huwa alladhi fa'alahu sa'ad radiyallahu anhu famtana'a an ta'ati ummihi fi hadha alladhi talaba minhu abin da sa'ad ya aikata kenan akan wannan bigire na tauhidi na umarnin shi take akan ya bar Allah ya bi shirka bai mata da'a ba qala subhanahu Allah ya ce wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa kai kyakkyawar mu'amala da su al'amarin rayuwa ai ma'a baqa'il musahabati lahumu bil ma'ruf wato zaka ci gaba da mu'amala da su kyakkyawar mu'amala hatta fi hadhihi hal har a wannan yanayi da suke na kafirci ba za ka fasa yi musu alkhairi ba hali da'awatul ibni ila shirki wal israri alaihi an yushrika alhalin suna ta kiran ɗansu akan ya dawo ya yi kafirci sun nace akan haka walam ya kul fa'uqahuma ba a ce ka saba musu ba bal sai dai aka ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa idza kana matlubun min al-ibn shar'an idza kana waliduhu mushrikan wa yad'uhu ila shirki an yusahibahu bil ma'ruf yace in ya zamana cewa a shar'ance an umarci da akan yi iyaye biyayya ta a halin sanda iyayen suke kafirai kuma suna kiran shi ya zo ya shiga kafin tare da su fa kaifa al'amru idza kana alwalidu mu'minan taqiyan salihan wari'an musalliyan sa'iman abidan lillahi tabaraka wata'ala to ya kake ganin abin zai kasance a lokacin da zama mahaifin mumini ne mai jin tsoron Allah mai nagarta mai taka tsantsan mai sallah mai azumi mai bautar ubangiji babu shakka ya fi cancantar biyayya وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم تتي ما هي فيها تازو مدينة تساميني tana mai son ta shiga ainihin wato wajena ta yi mu'amala da ni fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallama a asiluha suna tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzo Allah uwata ta zo kuma ba fa ta yi imani ba ba ya rage batun an islam ba ta yi imani ba shin zan yi alaka da ita qala ibn qala na'am nabi ya ce kwarai kuwa sili ummaki ki sada zumuncin mahaifiyarki قال ابن أيينة فأنزل الله تعالى فيها إن الله سكد فإنسا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Allah bai hana ku hulɗa da mutanen da ba su yaƙe ku ba a cikin addini cikin kafiran da ba su yaƙe ku ba. Al-Imam Bukhari ya rubuta wannan a lamba hadisi na 5900 a lamba 78. Kanat ummuha ala shirki billahi azza wa jalla wa atatha ragiba wata tana shirka da Allah ta zo ragibatan ai ragibatun fi birri natiha wa silatiha laha tana kwaɗayin sada zumunta da ɗiyarta walam takun ragibatun fil islam ba wai kwaɗayin shiga musulunci ba walam takun ragibatun fil islam li'anna ragiba fil islam yuta'allafu wa la yushkilu amru ata'ihi min ajli ta'alifihi lil islami wa targibihi fi domin an ce ragiba tana kudin shiga musulunci domin kudin shiga musulunci shi ai ba ba babu iskariya da za ta sa sai an yi tambaya ko a sada zumunta da shi ko ba za a sayar ba ko a ko ba za a sadar ba وقد جاء في بعض روايات الحديث عند النبي صلى عند البخاري جاءت راغمة wata riwaya cikin Bukhari ya zo da lafazin ragima ma'anar ragima ai ragimatan anil islami ba ta son musulunci wa baqiyatan ala adami ragbatiha fil islam ba ta son shiga addini wa hadha yuwaddihu lana anna al murada bi ragiba fi riwayati al ula ay fil birri was sila wato da aka ce ragiba tana kwadayin abin da ta samu na zumunta tsakanin da ita ita tambaye ta zo da cewa afa asiluha malam yace qalat qalat fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani dama na sada zumunci da ita قال نعم النبي يجي أن باك داما وهذا فيه أن الأمة المشركة توصل wannan yana mana cewa mahaifiya wata ke mushirika ita ma ana sadan mata da zumunta wato barru ana kuma mata biyayya wa yuhsanu ilaiha za a kyautata mata wato amalu bil ma'ruf za mata mu'amala kyakkyawa wato sahabu bil husna za a yi ainihin tarayya da ita da kyakkyawa kullu zalika la yatanafa ma albara'ati min almushriki duk wannan baya yin kama baya yin wato baya cin karo da umarnin da aka yi cewa ai baran-baran da mushrikai a tabra'u minha min min diniha za ta yi baran-baran da ita ta fuska addini wa tasiruha wa tabarruha wa tusinu ilaiha tam'an fi hidayatiha sannan kuma za a sada zumunta da ita a kyautata mata saboda kwaɗayin ta tuba ta musulunta. Ƙala Sufiyanu bin Uyayna rahimahullah. Sufiyanu ya ce, fa anzalallahu azza wa jalla qawluhu sai Allah ya soka da faɗin sa la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah baya hana ku mu'amala da waɗanda ba su fitar da ku daga garuruwanku ba, waɗanda suke ba su yi muku cin kashi ba, Allah bai hana ku ku yi mu'amala da su ku musu biyayya ba, bai hana ku musu adalci ba, lalle Allah yana son masu adalci. Fafiha kaga cikin wannan aya ta cikin mumtahana annal abal mushrika wal ummal mushrikata lalle mahaifi mushriki da mahaifiya mushrika bal ba masu yazu ba umumal mushriki na ɗaukacin kafirai idza lam yakunu muqatilina lil muslimin idan ba sa fada ba sa yaki da musulmai an tubarru za a yi musu biyayya wa yuqsatu ilaihim za a musu adalci la yanhallahu an zalika Allah bai hana wannan ba wala shakka annal kuffara idza ra'aw mithla hadhihi hadhihi almu'amalata wal birra wal ihsana wal mulatafata kad takunu sababan lidkhulihim fil islam ba shakka idan kafiran so ga irin wannan da kyautatawa da laushin hali da isani da da sakin fuska wannan yana iya ya sa su karkata zuwa ga shiga musulunci inna kathira min al-kuffari kana sababu islamihim ru'yatuhum akhlaqal muslimina wa adabahum wa husna mu'amalati a aikace akwai mutane da dama da suka musulunta saboda abin da suka gani na halayen musulmai da ladduban su da kyakkyawar mu'amalar su malam ya gama da gaba ta uku cikin gababin wannan littafi mai albarka inda ya magana mai tsayi kamar yadda muka ji game da ainihin wato birrul walidain zai mu shiga gaba ta hudu kamar shine kasar na hudu a asalin silsilar tasa inda yace uququl walidain malam da bai gushe ba har yanzu yana mana magana akan abin da ya shafi iyaye bayan mun ji umarni da ainihin wato musu biyayya da da'a yanzu kuma za mu ji batu game da uquba da narkon azaba da mummunan tanadin da aka yi ma wanda yake wato saba wa iyaye yake cin zarafinsu yake wulakanta su Allah ka tsare mu daga wannan mugun hali malam yace ka taqaddama anna birral walidaini ya'ti fi sadaratil akhlaqi wa muqaddamatiha mun ji cewa biyayya iyaye shine wato akan gaba cikin teburin lissafin a cikin salsalar lissafin halaye na gari abin da ke kan gaba shine birrul walidaini biyayya iyaye li'annahuma a haƙƙun nasi bil adabi domin iyaye su suka fi cancanta da a yi musu ladabi wa bi husnil mu'amala su suka fi cancanta da a yi musu kyakkyawar mu'amala wa karimil akhlaqi kuma su suka cancanta a yi musu mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a wal adabi da ladabi wa alaihi karkashin haka fa inna uquqal walidaini kenan ya zama na cewa saba wa iyaye da cin zarafinsu yu'addu hadaman lil qiyami wal adab shi kuma yana matsayin wato ruguza ɗabi'u da ladubba waktisa'an bi sharril akhlaq kamar mutum ya lulluɓa mummunar ɗabi'a mafi muni a jikin jikinsa wa arzaliha mafi kaskanci wa yu'addu fi shari'ati dhanban kabiran saba wa iyaye shari'a tana kallon shi a matsayin babban zunubi wa jurman aziman kuma babban laifi wa uqubatu inda Allah tabaraka wa ta'ala shadidatu laifi ne wanda zunubin shi a wurin Allah hukubarsa a wurin Allah mai tsanani ce hazzara minhu annabi sallallahu alaihi wasallama ashadda tahdhiri fi hadisa idda adida wa addahu sallallahu alaihi wasallam min akbar al-kaba'ir askari sai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar game da sabawa iyaye kuma ya lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan zunubai an abdurrahman ibn abi bakarata an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga ɗan gidan abubakarata abdurrahman zuwa ga mahaifinsa abubakarata ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labarin zunubi mafi girma ba salasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai wannan kalma hasu uku qalu bala ya rasulullah suka ce muna so mu ji manzo Allah qala al ishraku billahi yace to daga cikin mafi girman zunubi shine shirka ga Allah wa uququl walidaini daga nan kuma sai laifi na cin haƙƙin iyaye wajalasa sai ya samu ya zauna wa kana muttaki'an da yana kishin gida ne fa qala sai ya ce ala wa qawlu zur ku saurara daga nan kuma sai magana ta ƙarya qala fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat bai gushe ba yana maimaita wannan lafazin wa qawlu zur sai da muka ce ka ina ma da yayi shiru haka ai mun fahimta Bukhari da Muslim su ruwaito wannan. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر كودي كتشي من الله صلى الله عليه وسلم ياي مغانا استئنافا أكن كبائر ko kuma magana ce a matsayin amsar tambaya da aka yi masa daga ciki sai yake cewa ashirku billah shirka da Allah wa qatlun nafsi da kisan kai wa uququl walidaini da haƙoƙin iyaye cutar da iyaye fa qala sai yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shi mana gaya muku mafi girman zunubi ba kala ya ce ƙaulu zuri magana ta ƙarya au kala shahadatu zuri ko ya ce kafa shaida akan ƙarya shi ma wannan bukhari da muslim suka ruwaito shi وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa al-kaba'iru manyan zunubai al-ishraku billah cikin su akwai shirka wa uququl walidain akwai saba wa iyaye wa qatlun nafsi da kisan kai wal yaminul ghamus da rantsuwa mai dirmusa mutum a cikin wuta Allah ka tsare mu rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan a cikin wurare guda biyu a musahihinsa lamba hadisi na 6870 da kuma 6675 malam ya ci gaba da cewa hukukul walidaini asluhu min al-aqi maka ce uquq asalin shi daga kalmar al-aq wa huwa shakku shine tsaga abu wal qat'u ko yanka shi huwa qat' qati'atuhuma wato mutum ya yanke zumuntar shi da iyaye wa idha'uhuma yana cutar da su bi ayyin nau'in kana min anwa'il aza da kowane irin cutarwa ne qalla aw kathur kankani ne cutar wannan ko mai yawa nahaya anhu aw lam yanhaya shin sun ce ya bari ko kuma basu iya ce masa ma kar yayi ba wa fi'lu ma yubghiduhuma wa yusiu ilayhima daga cikin ma'anan al'aƙu shi ne aikata abin da zai ɓata musu rai abin da zai sa su ji takaici fayyar kalimatun tajma'u hadhihi ma'ani tajma'u kulla ma'anil isa'a kalma ce da ta tattara dukkanin ma'anar cutarwa kama annal birra kalimatun tajma'u kulla ma'anil ihsan kamar yadda albirru da aka ce a yi musu albir shi kuma kalma ce da ta haɗa dukkanin ƙofofin kyautatawa سئل الحسن البصري رحمة الله عليه عن البر والعقوق فقال أن تنبيه الإمام الحسن البصري كما يدعي كتكين تتافع البر وسلنا الحسين ابن حرب أكتي مسا الله شقافة تمالا ميذا كتي قمدا عن البر والعقوق أكن بيي الإياي دكما سابا مصر فقال سيتي البر أن تبذل لهما ما ملكتا wanda yake nufi da biyayya shine duk abin da kake da shi ka saryan musu da shi sai amfani da shi wa an tut'imahuma fima amaraka bihi fima amara wa an tut'i'ahuma fima amaraka bihi idan kuma suka maka umarni ka musu da'a malam ya, ya amuraka bi masbi asiyatin lahi matakar ba su sa ka saban Allah ba wal uquq an tajhajura huma wa tahrimahuma shi ko uquq shine ka guje su ka ainihin wato ƙi zuwa kusa da su ka ƙi bari su ganka ka ƙi bari a ji daɗin ganinka. Wal uququ ya tafawatu kama annal birra wal ihsana aidan ya tafawat. Akwai zarceceniya wani uquq ɗin ya fi wani wani bai kai wani ba kamar yadda kyautatawan ma wani bai kai wani ba. Yace wal ihsanu kulluhu matlubun wal ityanu bil birri كما يتفاوت والإتيان بالبر والإحسان كله مطلوب في حدود استطاعة المرء aikata abu mai kyau da ihsani da biyayya iyaye duka za ka yi ne gwargwadon abin da za ka iya wa maidanun maidanun munafasatin wal uququ matlubun al bu'du anhu kullah wal hadaru minhu kullahu yace shi ko uquq abin ne da ake nema da mu shine mu guje shi ga baki daya kuma mu yi taka tsantsan kar mu bari mu aikata shi wal isatu ila alwalidaini bil qawli aw al fi'li wa huma as-sababu adh-dhahiri fi wujud al-insan saba wa iyaye ta hanyar aiki ko magana alhalin su ne abinda a zahiri sababin da ya samar da kai a duniya yu'addu min a'zami anwa'il juhudi wa nukran al-jamil wani daga cikin mafiya munin hanya wadda aka sani wadda dan adam ke bi wajen yin butulci da ƙin sakankawa da alherin da aka yi masa. Wagar ashina alfasadu fil akhlaqi wa min a'adami lu'umi fil tibai. Ana ganin shi min ashina'i alfasadi fil akhlaq. Sabawa iyaye ana ganin shi a matsayin mafi munin hali maras kyau. Wa min a'adami anwa'il lu'umi. Min a'adami lu'umi fil tibai. Kuma yana nuna tsabar mummunar ɗabi'a a cikin rayuwar mutum lianna ihsanahuma wa fadlahuma la yumathiluhu ayu ihsanin fi hadha alwujud saboda kirki da taimako da alherin da iyayen mutum suka yi masa babu wani ɗan adam da zai iya masa wannan a duniya wali hadha ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam huma min ak min a'zamil kaba'ir shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa saba musu a matsayin ɗaya daga cikin mafi girman wato laifuffuka da zunubai wa yakfi burhanan ala khuturati al-uquqi wa adami wa idami hadha jurmi ya ishe ka bayani akan wato hadarin da ke cikin saba wa iyaye da girman zunubin da ke cikinsa wato ma zikira annallaha lamma zakara haqqahu zakara tilwa zalika haƙƙal walidaini Allah yakan ambaci haƙƙinsa na tauhidi da zarar kuma ya ambata sai ya gwama shi da haƙƙin iyaye fi ayin adidatin min alquran a ayoyi da yawa cikin alqur'ani qala ta'ala Allah yana cewa a cikin suratul nisa'i wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana kuma tawa Allah kar kuma su shirka kuma kirta ma iyaye وقال تعالى كما الله يفعل cikin Isra'i wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana zuwa ƙarshen aya fa haqquhuma yali haqqallahi haƙƙin iyaye yana biye da haƙƙin Allah wa uququhuma yali shirk sannan saba musu kuma yana bayan shine na biyu ga shirka daga shirka sai shi wa fi ma'anahuma al-jaddatu wal ajdadu kuma da kakanni maza da kakanni mata dukkanin suna ɗaukan hukunci ne irin na iyaye wato idan su ma an saba musu wa anil mughirat ibn shu'ba radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa manhan wa man'an wahat wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kasratu su'al wa ida'atul mal ce Allah ya haramta muku abubuwa guda uku ya haramta muku haƙoƙin iyaye mata ya haramta muku kashe ‘ya'ya mata ya haramta muku bani bani da ga kwaɗayi ga ruwa sannan Allah maɗaukakin sarki yana ƙiye muku abubuwa guda uku baya son yawan an ce kace baya son yawan tambaya babu ma'ana ba kuma ya san tozarta dukiya. Sai mu ga cewa malai ce takaddama annal hukuka asluhu alqat'u wa al'aqu li ummihi kad qata'a malaha alaihi min huquq wanda yake kin bin uwarsa to kamar ya yanke abin da ke kan shi na haƙoƙinta wa ajallu wa ahalla mahalla zalika al-isa'ata ya maye gurbin wannan da cutarwa wal idha'a wa inna ma khussatil ummu bidhikr ana ta cewa mahaifiya mahaifiya ne wayin kana uququl abi aidan haramun duk da yake saba ma uba din ma haramun ne da anal uquqa ilaihinna asra'u min al aba'i to an ta ambatan mace ne saboda ita ta fi saurin samun ta zama victim na cutarwa da ba'afin nisa saboda raunin mata walittanbihi aidan ala anna birral ummi muqaddamun ala birril abi kuma dan a ƙara tunasar da mu cewa wato biyayya ga uwa yana sama da biyayya ga ainihin wato uba kamar yadda aka ji a baya a fi talattufi wal hanuni wa gaira zalika lima laha min hakiya khassa bi husni suhba wa tibil mu'amala saboda uwa tana da matsayi na musamman da ake so a bata wajen mu'amala da kyakkyawan zamantakewa za mu saurara a nan insha Allah sai mu haɗu a darasi na gaba wanda zama shine na goma kenan صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله